هذا الفاتح
اللهم صل على سيدنا هذه إلى صراطك المستقيم حقا فاتحة الصلاة الفاتح
فاتحة فاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداء عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الآن لك الله يا خير البرية لم أزل على العاد والميزاك أمري ولم أعن أحبك ما دامت حياتي وإن أمت قريتي بقى لهم في إنجي ولاهي والمراد عزيز الباقيات جميعهم زنان وأزواج من الهور والخوات وحسبي أرى شيئا رآه محمد وأنزل أرضا كان فيها وزايد أتيت لبيت الله والبير والصفا لأذا وقصدي أن أرى منزلا نزل وأمنيت العبيد والغيب إنه مع التهريب في دارا ولم يزل وقمت إلى الزغرات والعال هكذا وكل وليله ولم أقبل البدر وجئت قباء والبقيع ومنزل لدى ألم الهادي أرى الكل مبتهل أرى الوجرات الخالدات كأنما حبيبي حبيب الله لا زال من تقل كأن رسول الله في البيت حاضر يسامر الشيخان والوزن مبتذل تراني مع الزوار أبي وصاله فمن لي بوزن الله تهري به بدل تراني مع الإلات أقبل عمله مثالي أراني بالكبائر منفصل أرى أن أوساخ الذنوب بوائده إذا قتل المعمود يمحى وينكسل فزلت له رما خادما له محبا وزيرا ما الذي يمنع الوصل عليه صلاة الله ثم سلامه عليه لأزهاري تدارك في شمل عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب النجوم على السبل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لك الله يا خير البرية لم أزل على العهد والميثاق عمري ولم أهل قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يسر رضي الله تعالى عنه يتي لك الله يا خير البرية يا بيين تالكي لك الله كاددادي ألا ناكر يا رسول الله لم أزل على الآدي ni kuma ba zan gushe ba ina alkawarin ka dan dauka wal misaqi da kada alkawari dai umri tsawon zamani na walam ahul ba zan juya daga alkawari ba buga ma da mal hayati wa in amr quraji ba qalhu bi indi walahi wal uhibbuka ya rasulullah inna sanka ma da mat hayati matukar rayuwata tana tare da ni to a cikin soyayya ka nake ya rasulullah wa in amut in kuma Allah ya sa ajali na ya zo na mutu urajji baqa alhubbi ina so a wanzamin da soyayya nan ta manzon Allah indi a gurina wala hiwal kada a juya min ita da wani abu مراد هديد الباقرات جميعهم جنان وأزواج من الهول والخوال bari ka ji soyayya ta bayan da ta yi kauri inda ta yi- ta yi- ta girma a c- a cikin sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muradu hajijil bahirati kaga duk wani mai zuwa haji ya hau jirgin ruwa ko jirgin sama ko a mota ko a ƙasa jami'in duk muradinsu jinanun wai dan Allah ya ba su aljanna ne wa azwajun da 'yan matan aljanna min al-hur na hurul ini wal khawal da kayan dadi irin na samun yara da abubuwa daban-daban na ni'ima to shine dan haka suke zuwa aikin hajji ban mafi yawan mutane to ni ko hasbi ni kuma ya ishe ni arashe an ra'ahu muhammadu ni kawai in je in ga in kalli dutsen arfa manzo Allah ma ya kalle shi الله in kalli dutsen safa manzo Allah ma ya kalle shi in kalli marwa manzo Allah ya kalle ta in kalli ka'aba manzo Allah ya kalle ta ni kawai ya ishe ni الله ya ishe ni kawai Mm. wa anzilu arzan na'am.
kuma in sauka cikin ƙasa kana biha wadda manzo Allah yake cikin ta wala wannan ya halatta ya ya hillu ya halatta a ce mutum ya kudure zu- zuciyarsa yayi abin da annabi yayi kawai da soyi dan soyayyar annabi lada kuma a tattara shi in an ga dama a bashi in an ga dama a bashi da soyayyar manzo Allah Mm.
أتيت لبيت الله والبير والصفا لأسعى وقصدي أن أرى منزلا نزل ataitu yace na zo libaitin lahi dakin Allah wal biri da ri- da rijiyar nan ta zamzam da rijiyar zamzam a waje take haka a waje take da guga ake ɗiban ruwanta kusa da Ka'aba take wajen mukamin Ibrahim to shikenan da zamani yayi zamani shine akai akai asa injina aka mai da ita ƙasa akai sama akai gini ya zamana akan bene mu muke tafiya duk wannan tafiyar da ake yi akan bene ake wato she- lok- shekarar da muka yi aikin hajima na farko yau shekara talatin da nawa kenan da biyar talatin da biyar to a wannan lokacin akwai wata mata takala ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf da za ka gangara ka fita har wajen har wajen rijiyar zanzan ɗin to shi ma an toshe shi yanzu ba za ka ga komai ba duk ya koma ala ta inji ake tura ruwan ko ina to yace to to ni na zo ne libaitin layi walbiri da rijiyar zamzam wasafa da safa da marwa ba dan komai ba li as'ada in yi sa'ayi wa qasdi abinda nake nufi da yin wannan sa'ayin ara manzilan nazala in ga gurin da manzo Allah ya zauna in ga gidan da aka haifi manzo Allah in ga guraren da manzo Allah ya tattaka shine muradina a cikin abin وأمليت لا أبجي سوى الخيف إنه مات حبيبي في دار ولم sai يزل ya ce wa amnaitu na zauna amina amnaitu na mani ma haka ake cewa amnaitu mani ya fita daga jikina shi ma duk duk- duk- duk ƙalu- duk- duk ƙalabin ɗaya ne amnaitu na sauka a a- amina eh, la abigi siwal khaifi ba wani abu nake nufi ba a sauka amina sai masallacin nan da manzon Allah yake zama a cikinsa innahu mahaddu habibi wannan masallaci shine tashar masoyina Muhammadu Rasulullah fihi a cikinsa a an menene حجي دهرا daharan tsawon zamani walam yazal bai gushe ba yana cikinsa وقمت إلى الصخرة والهال هكذا وكل وليله ولم أقبل البدل ya ce wa kumtu sai na tafi ila saharati zuwa dutsunan nan na cikin kabarin sayyidina hamza alaihi sala'a radiyallahu ta'ala anhu wal halu hakaza ni halin nawa haka yake ni dai in je guraren da manzo Allah ya je shine burina in taka guraren da manzo Allah ya taka shine burina wa kullum kowane irin mutane wa lailahu kowa da lailarsa wanda yake so walam aqbalil badal to bana neman canji ni lailata a banni da manzon Allah وجئت قباء والبقيء ومنزلي لدى هرم الهادي أرى الكل مبتهل yace wajitu quba'a nazo masallacin quba ma nayi nayi ziyara wal baqi'a nazo baqi al garqadi ta ma nayi nayi ziyara wa manzili hotel ina da nake sauke lada haramil hadi yana nan kusa da rawdan manzon Allah kusa da kusa da masallacin manzon Allah ana ce masa funduku taisi sun rushe shi yanzu gurin gaba ɗaya a mai da shi fili in ka kalli ga- in ka kalli gabas da- daga kudu daga arewa daga daga daga waki'a wajen da aka yi masallacin mata bangaren gabas din nan wanda za ka tafi masjidul ijaba wannan filin to anan anan finduku tasiri ne Na'am.
inda shehu yake sauka Okay.
isa yake cewa manzili masauki na lada haramil hadi kusa da haramin hadi yake aral kulla daga cikin otal dina ina ganin kowa mubtahilun yayi kankan da kai yana ibada ga Allah أرى الهجرات الخالدات كأنما حبيبي حبيب الله لا لا لمن yace تقل daga cikin wannan otal din nawa aral hujurati ina ganin ina hango dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al khalidati wadanda suke hayyan suna nan dakunan suna nan yanda suke tun zamanin manzon Allah an yi gini ne duka an rurrufe an rurrufe ba za a gansu ba amma suna nan kamar yadda suke zamanin manzon Allah shi yace shi sa yace al khalidati wanda ginin su yana nan har yanzu Mm. ka annama habibi habu habibullahi kai ka ce masoyina masoyin Allah nan la zala bai gushe ba man taqala bai tafi bai tafi kabari ba kaman yana cikin gida كأن رسول الله بالبيت هادر يسامر شيخان والوثل مبتلى ni abinda nake ji abinda nake gani ka anna rasulullahi kai ka ce manzon Allah hadirun yana nan a halarce fil baiti a cikin wannan daki yusamiru shaykhani ga sayyidina usman ali uh, umar bin al-khattab ga sayyidina abubakar uh, radiyallahu ta'ala anhu yusamiru suna hira da masoyinsu a cikin gida kamar yadda suke zuwa su sadu da manzon Allah a cikin gidansa su yi hira wal waslu wato sai nake ganin saduwa tare da su mubtazalun abun bayarwa ne ga Usu- ga sayyidina Umar ga sayyidina Abubakar ga manzon Allah tsake su suna hira da shi a cikin ɗakin sa
تراني مع الزوار أبي وساله فما لي بوللت أبي به to بدل yayin da na hango haka a cikin wannan sairi nawa tarani sai ka gani da kuma azuwari na gangaro na shigo kuma tare da masu ziyara a bigi wisalahu ina so in je in yi wancan munajati tare da shi da abubakar da umar famalli wa zai lamince mun bi wasilin da saduwa lastu a bigi bihil badalu badalu bana neman canji da ainihin wannan abin da nake nema na saduwa da manzon Allah تراني مع الإلات يقبل أحمد وسالي أراني بالكبائر منفصل tarani zai ka gani a yayin nan mal illati tare da illa cewa ban zo annabi ba ban zo cikin manzani ba kuma ban zo a farkon zamani ba sai na zo a can ƙarshen zamani sune illolin nawa Ya- ab- ab- saboda haka ya ƙubalu ahmadun wisali tare da haka manzo Allah yana karɓar saduwa ta tare da ni da shi a rani sai nake gani na munfasilun abin rabawa abin rabewa ne bil kaba'ir da zunubansa Na.
duka zunubai na sai naji sun kare gaba daya أرى أن أوصاف الذنوب بباره إذا قصد المحمود يمحى وينكسل ara ina ganin anna ausaka zunubi kazantar nan ta zunubai bibarihi idan ka zunduma a cikin kogin manzon Allah Sallallahu idan kusidal mahmudu in dai an dubi manzon Allah da zuciya daya yumha sai a wanke wannan zunuban ko wayan gasil sai ya wanku a shafe su فصرت دهورا مادئا خادما له مهما وزورا ما الذي يمنع الوسل fasirtu sai na zama ɗahuran tsarkakakke ma diha mai yabo ga manzo Allah khadiman lahu mai mai- mai hidima gare shi muhibban masoyi wa zawran kuma abo- abokin ziyara mallari yamna'ul wasal menene zai hana ni saduwa da shi عليه صلاة الله ثم سلامه عدائي لأزاجي فذاروك في شمل salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adai wato baiwa ta ina so a yi ta ne li ashabi ga abokaina kaza rufukati shamil haka nan ya go- ya ya- ya haɗe matafiya wanda su muke tare da su a tafiyar maka عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وعذاب نجوم على السبل salatin Allah da amincin Allah tabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam wa ali da alayensa wa sahabi da sahabbansa nujumin waɗanda suke taurari ala subuli a bisa ta farkuna na izuwa ga Allah Na.
harfin minu ملك الموت العالم فلم أنم بغير هول الراجلون ولم ألم لأن جمالا في الوجود بأسري إذا زال المحبوب بغير لم تتم فالأنوار والأنوار والرأس والكلى تذكر أرمق الفسائل في القسم وزور ملوك الدين والجزر والجبر يذكر من فيه النبوة كالكتب فلم أنس لي أيام ولم بغيبة في كل أملاك المهيمن كالكتب ولم تنزل الأيام وقتي مسلما على أمل والدم مني ينسجم ولم تنزل الأيام من رب ومن قره الفقم المنير فقد فقم ولم تنزل الايام وقتي ثالثه مع الابواب الكل والبيت فالوجه وادخل جنات النعيم ولم امر بغير حبيبي ذاكم غايه النعم اقول واني ذو حياء وذله ولا بد من شكوى وقلبي اخو الم الا يا رسول الله يا عبد مغفل تأمل أوراقا وغيرك لم يرم ولم يأت عبد بالجرائم زائرا مقامك بالريف القرون وبالأمم وقد شاب خلي ولا العيب زائد وما أدوى الإسيان والجيش في الذمم وما أدوى العادي مسؤولا منعما يقارب له من ذنوب ولو لما فلا تهمل الايام والعبد هائل لا للمد الاشياء في الذنب والظلم فيا ربي فاغفر لي وتالي وادم تحب الذي اخبرته مصطفى الهمم وتالي بها الى الملك وارفع به رايه الاسلام والكرم في السنه قليل من العلم قريب وجيب لدى المصطفى يلقي إلا المصطفى السلام سلام على ذاك الرسول محمد سلام على طه سلام على القسام سلام على المال بلال مبشرا سلام على الهادي به تصطفى الديار سلام على نور العميد وإنني سمعت مدير المرتبى دار لي كذا سلام على المحمود أحمد ناصر سلام على المحمود والنار تبتلم سلام محب مولد ليس عاملا بمزاج هواه في منتقى الأمم سلام محب شاد عنه مزاره فصار يحيي الأول الناس بالقلم سلام عليه من غليم مديم على التوحيد حروق وسنتجم سلام عليه من بريد وقد على لدى نبي الغائبون على الكفر بدائرة الهول يسارى وإنني لدى طيبة الغراء وكم لي بها وكم سلام من الله الجليل جلاله على المصطفى يبنو إلى الحول يبتسم يبشره الباري بمجده ويرتدي على العرش مطلع البرية لم ينم فزرت على ما قد جنيت مفضلا حبيب رسول الله في موجب القدم فزرت بلا أدوى المقامات دائرة إلى حضرة كل الحجاب بها انقسم فقلت لها نفسي وقلبي مسافة جمال جلال سير الكل كالعدم وزرت بها أعلى مدى الدار خالدا خلصت من الأسواج والشر والسكم به وإليه به أنور تقربي مرادي مراد الحق والعبد كالعدم فدورا لدى بيت للإله وتارة لدى المصطفى المحمود والقلب مضطرب ودورا لدى غور الجنان وتارة أقوم مع الأقوام والكل قد قدر هناك تساوى من يريد منافعي ومن رام سرينا تؤخشى ولم ألم على أبد المختار من عند ربه صلاة وتسليم بها تربى النكم صلاة وتسليم مدى الدار شاكرا لنعماء مولى الشكر والدار يمحسن عليه صلاة الله ثم سلامه وشكري وتسليمي ومري له نعم عليه صلاة الله ثم سلامه أتقبل إلى ملك فالكون أن نعم عليه صلاة الله ثم سلامه تكيد الأمى والصوف والأقم والسمع عليه صلاة الله ثم سلامه تكيد شر الفقر والجهل والوهم عليه صلاة الله ثم سلامه تجري شر الدين والشؤم والغمم عليه صلاة الله ثم سلامه تجري شر البخل والهرس والبرم عليه صلاة الله ثم سلامه تجري شر البخل والمكر والتهم عليه صلاة الله ثم سلامه وتعبد أولادي وتكفيهوني أمن عليه صلاة الله ثم سلامه يسير أمثالي كنار على ألم عليه صلاة الله ثم سلامه تقوي سابي الموت فهو من النعم عليه صلاة الله ثم سلامه فلا مسنا من دراني ومن علم عليه صلاة الله ثم سلامه أروم الدين ما أروم وقد ملم عليه صلاة الله ثم سلامه لدى المغرب الأقصى أحييك يا قصم عليه صلاة الله ثم سلامه أنا أدعى لدى المغرب والرمى على بلدي أولا وتوبا لخالقي وأستغفر المولى جميع الذي علم عليهم على علم الكرام والصالحين صلاة وتسليم لك القدر والسيام صلى الله عليه وآله وسلم shehu Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara mana fahimtarsa Allah ya kara mana sansa Allah ya ba mu madadinsa Allah ya ba mu haskensa Allah ya ba mu tafiya daidai da daidai irin tasa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am shin me ce
ملل قلبه بالعاشم فلم أنم ببارز هول الراجدون ولم ألم قال مولانا وشيخنا وإمامنا وهو مرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه يتي حب الهاشمي سوية ننتبه تبع هاشم دنجي ملى القلب تاسكا من زوتي فا الحمد لله فلم أنم بني بتيبا أتكين جلجي بباريس أفاريسا أولين أولين راكدونا gashi kuma gebe na na dama da gebe na na hagu suna ta tsirkar bacci walam alum ban zarge su ba dan suna bacci ni kuma ina cikin abin da nake so shine manzon Allah لأن جمالا بالوجود بأسره إذا ظهر المهبوب بالهين ينكتم li'anna jamalan kowane irin kyau ne bi- bi asirhi gabaki ɗayansa fil wujudi a cikin samammu gaba ɗaya idza zaharar mahabubu idan aka ce kyawun manzon Allah ya bayyana filhini ta ta'ana yankatimu kowane irin kyau zai buya sai dai kyan manzon Allah ya bayyana فالأنوار والأنوار والرقص والجنا تذكر أرباب البصائر بالقسم yace fal anwaru kaga hasassaki da kake ganin su wal alwanu da lau'i kowane iri kala kala da kike gani warraqasu da nau'i na rawa mai kyau da mara kyau da kake gani walgina da jita da take tashi da dan- dindufa da ake bubbuga su dukkaninsu waɗannan su zakiru arbabal basairi ba wani abu suke tunawa masu basira ba a kwakwalwarsu illa bil kusam sai dai su ta tuna musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haske ya tuna hasken manzan Allah lau- launi kuma ya tuna kyawun manzan Allah rawa kuma ta tuna jin daɗin manzan Allah gina kuma gina ta tuna ainihin wato kal- kallon manzan Allah lokacin da ya baha'i a gaban Allah to duka kowanne akwai abin da yake nunawa to duka wannan a cikin masu basira ba wani abu suke take tuna musu ba sai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mai yin kidansa dan ya ji dadin kida ya yi rawa dan ya wure da rawa wannan shirme ne shirman banza ne kai kida dan ka more da soyayyar manzon Allah wannan kidan ya tuna maka manzon Allah kai rawa dan ka more a cikin manzon Allah wannan rawa ta tuna maka soyayyar manzon Allah yawa kaga launi ko wani iri ne in kaga launi fa ko a wani gari ko a mota ya tuna maka kyawun manzon Allah wannan shine za mu ci ribar rayuwa in muna yin haka mu yi haka kun ji ko Allah ya ba mu haka Allah ya ba mu haka Allah ya ba mu haka Mm.
قصور الملوك يسيد والجسر واللواء يذكر من فيه النبوة قد sai ya ختم ce kusurul muluki katam- katangu gidaddaji na sarakuna a sidi garin wani gari ne sid a cikin a cikin a cikin paris wal jisiru da irin manya-manyan gadojin nan waɗanda suke an yi su an shimfiɗa ta kilomita 20 akan kogi walliwa da kuma tutoci gingima-gingima irin nasu na can ƙasar up yuzak ni ba wani abu yake tuna min ba yuzakiru man fihi nubuwatu qad qutim yana tuna min wanda aka cika annabta da shi ne manzon Allah wanda ya zo fatahu makkata shi yake tuna min wannan kyawun gadar da kyawun dutar baya tuna min komai sai manzon Allah فلم تنسن الأيام مغنى بطيبة به كل أملاك المهيمن كالقدم rayuwa lam tunsuni bata bata mantar da ni al- al- ayyamu raneku lam bat- lam tunsuni bata ga- mu- bata mantar da ni ba maganan gidaddaji bide batin al- am- am- am- am- am- am- am- ina ne madinar manzan Allah bi kullu amlakil muhaimini duk mala'iku gaba daya na ubangiji suna nan a madinar dankam kal khadam kaman khadimai har yanzu suna nan suna kawo ziyara suna nan dankam a cikin a cikin na taɓa karanta wani hadisi kullum mala'ika mala'ika dubu saba'in ne yake dawafi a a kabarin manzan Allah الحمد لله malaika dubu saba'in yadda suke yin dawafi a a baitul ma'amur to haka suke dawafi a kabarin manzan Allah wannan na wannan hadisi akwai shi saboda haka mukimin manzan Allah mu je mu ziyarce shi نعم Mm, mm.
ولم تنسن الأيام وقتي مسلما على أمد والدم مني ta ينسجم ce walam tusin ayyamu ranaku ba za su mantar da ni ba wakati lokaci na musalliman da nake sallama a gabar manzo Allah in ala ahmadin absa ahmadu in ce assalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah waddamu ha hawaye yansa jimu yana kwarara minni daga gare ni Walam wannan tunsin- wannan wannan sharu sharu usman نعم saru usman allah ya ji kansa baban kabir ala ya ce ya taɓa yin wata aikin wani aikin haji allah ya masa gam daga kar ya zo ziyara kuma shi ibrahim ya zo ziyara ya ce a gabansa shi ibrahim da ya zo ya yi sallama a gaban raudan manzan allah gurin gaba ɗaya sai da girgiza ya ce yana yin wannan sallamar guri ya girgiza kuma shi ke ya faɗi magashiyan shi ibrahim ya faɗi magashiyan a gurin ya ce aka kyale shi wajen wajen lokaci mai tsawo sannan sai aka ga yana motsawa aka ɗago shi aka tashe shi a gabansa aka yi wannan shahidu shahidu iyalin ne sharif usman allah ya ji kansa baban kabir alam Na'am.
Mm. to shi ne nan Na'am.
mai salati ba shi ne mai salati ولم تنسن الأيام ميراب أحمد ومن بارو الفخم المنير فقد بخم yace al'ayyamu ranaku lam tunsini bata mantar da ni ba mihraba ahmadin wato ainihin mihrabin nan gurin sallar nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min barahu da min- da minbarinsa al-fakhmi wanda yake ainihin mai girma al-muniri mai haske faqad bahuma haqiqa ya girmama ولم تنزل الأيام وقتي جالسا مع الأغوات الغر والفجر كالوجم walam tuzin ayyamu raneku ba su mantar da ni ba ainihin wakati ya jalisan lokacin da nake zaune ma'al agwati tare da ahalus suffa a gurin da ake zaune ahalus suffa kenan nan bayan raudan manzo Allah ne anan sufa ya duk suke zama daga nan ko daga baya duk wanda yake sufi anan suke zama idan sun hana mutane ziyara manzo Allah ta gaba to shi manzo Allah ai ba shi da baya yana ganin ta bayan mako to daga bayan nan anan ƴan uwa suke zuwa su zauna su ta ibadun su nan kuma manzo Allah ake ziyara sallallahu alaihi wasallam to al-gurri ma al-agwat al-gurri tare da gurin ainihin inda sahabbai suke zama din nan wal fikiru wato tunani na aduwa jama ya tike ya tike ya sha burki a gurin وأدخل جنات النعيم ولم أمت بيمني حبيبي ذاكم غاية النعم yace wa adkhulu jannatin na'imi daga nan ne kuma sai in zunduma in shiga aljanna nan ta ni'ima shine rawdan manzon Allah alhalin ba mutuwa ne ba kuma gana aljanna shine rawda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyumni habibi saboda haka saboda albarkar wato masoyina za ku mu gayatun ni'am a ce kana da rai baka mutu ba ga ka cikin gidan aljanna wallahi shine gayar ni'ima أقول وإني ذو هياء وذلة ولا بد من شكوى وقلبي أخو ألم ala ya رسول الله عبد مقبل تأمل أوزارا وغيرك لم يرد yace aqulu zan faɗi wata magana wa inni zu haya'in amma ina jin kunya fa wa zillatin da kaskantar da kaina wala budda min shakwa ba makawa in faɗi wannan kukan nawa wa qalbi zuciyata aku alamin tana cikin ɗanɗana ɗanɗanar wato rau- zafi na abinda ake cewa ƙaiƙayi alam shine me me alam raɗaɗi tana samun raɗaɗi ya ce ga abin da zan faɗa nan ala na'am ya rasulallah ya manzan Allah abdun bawa ne mugaffalun wanda ya zo neman abin da yake nema a gurinka ba za ka faɗi wannan kalmar ka fassara ta akan shehu ba ta hammala auzaran wato ya ɗau ya ɗau abubuwa masu nauyi a gare shi walam yarum gairaka shi dai baya nufin wannan ka gashi nan ya to ya kare a cikin ka yana neman abun wajenka فلم يأت عود بالجرائم زائرا مقامك مثلي في القرون وفي الأمم falam ya ce abdun ba wani bawa da zai zo bil jara'im da laifukansa gurin ka za'iran yana mai ziyara makamaka gidanka inda kake misali kwatankwaci na fil quruni a cikin dukkan zamunna da suka wuce wa fil umam a cikin dukkan al'ummai da suka wuce ba wanda zai zo gurin ka da zunubi da kayan laifi ya ajiye a gaban ka baka gafarta masa ba
وقد شاب قرني ووزى العيب زائد فما أدوى لي سيان والشيب في اللمم wa ma أسوأ الآتي مسنا منأما يقارب نوعا من ذنوب ولو لم ولو نعم to
ولو تعمل الأيام ما العبد هامل لا للمت الأرجاء بالذنب والظلم Na'am, ta ce wa ma'asu al'asi mamakin munin mai saɓan Allah masunan kuma aka yi masa aka kiyaye shi daga wannan saɓan Allah aka wanke shi sai ya zama muna aman abin ni'imtawa yi ƙarifu nau'an sai gashi kuma yana ɗaukan wani zunubin min zunubin wato na wasu zunubai wa laulaman ko da ƙananan laifuka ne sai gashi ya dinna manyan laifuka amma yana tsammani yana ƙananan laifuka Ah, wa- wa- wa mamaye ولو تعمل الأيام
a'a ban fassara na farkon ba faƙad shaba ƙarni shi zan fassara تو- تو نعم، إيه، زعم وقد هو- شاب قرني.
وهو ذا العيب زائد yawwa faƙad shaba ƙarni haƙiƙa ainihin wato kaina ya ya yi furfura wa huwa zal aibu za'idun kuma gashi na tsufa amma wannan aibi yana karuwa fa ma aswa al isyana mamakin munin wannan sabo wa shaibu fil lamam alhalin wato ga ga ga ga ga ga ga ga furfura fillamam a cikin tukulluma Na'am.
wa ma aswa al'asi mamakin mai laifi masunan abin kiyayewa muna aman abin nan imtawa yuqaribu naw'an da yake dasa wani nau'i min zunubin na laifi walau lamam ko da kananan laifuka ne walau tahmilul ayyamu mal abdu hamilun wai da za a dorawa raniku abin da wannan bawa ya dauka na girma la'azlamatil arja'u abin da aka dora masa na mukamin da yake kai nauyin da yake nan nage a kansa da za a dora wa raniku wallahi ba za su iya ba to duk wannan maganar laifin da wannan zunubin da yake faɗa wannan abin a wannan abin ake so a nuna fa mukamin mukamin hudubaniya uzma wanda yake kanta wanda yake kanta shine ake nufi ake nufin la'azlamatil arja'u da sasannun duniya sun yi duhu bizambi da daukan nauyin da ba za su iya ba wazzulam da nauyi wanda za su iya ba na na na na na na zunubin na zunubin kasawa nauyin zunubin kasawa inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu to insanu kenan yana cikin waɗanda suka ɗau wannan mukami na kudubaniya uzma innahu kana min zaluman jahulan yana zalunta kansa ya shiga cikin duhun jahilcin mukamin da wani bai kai ba shine innahu kana zaluman jahula
فيا ربي فاغفر لي وتهدي فؤاد من يريب الذي أحببته مصطفى الأمم فيا ربي يا أبنجي فاغفر لي كغفر تامن وتهدي فؤاد من يحب الذي أحببته كشير يد زوتير وان دي يكي سن أبن دنكي سو مصطفى شيني مصطفى الأمم أبن زابن دكان الأمة وتهدي به أجناس خلقك وارفع به راية الإسلام ولتكسر السنم وتهدي به أجناس خلقك يا الله كشير يد wannan matashi wanda Allah ya bashi shiriya ka shiryar da dukkan jinsin halitta ka bihi da shi warfa an bihi rayatul islami ka ɗaukaka tutan nan ta musulunci da shi wal taksiri sanam kuma Allah ka taimake shi ya zama cikin waɗanda za su karya gumaka na cross وزده من العلم الشريف وكبه لدى المصطفى يلقي إلى المصطفى السلام wazid wazidu ko ka ƙara masa min ilimi daga ilimi ash-sharif wanda yake madaukaki wa qibbihi Allah ka tsaya masa al- ladal mustafa wajen mustafa sallallahu alaihi wasallam yulqi salama ya zama mai yawan zuwa gaisuwa ila al-mustafa zuwa ga annabi سلام على ذاك الرسول محمد سلام على داها سلام على القسم salamun aminci ya tabbata ala zakar rasuli abu sa wannan manzo muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam salamun gaisuwa ta tabbata ala baha abu sa mai suna dahe salamun gaisuwa ta tabbata ala alqusam abu sa mai suna qusam suna ne daga cikin sunaye manzo Allah سلام على الماء الدلال مبشرا سلام على الهادي به تسكب الديم salamun aminci ya tabbata alal mahi abu sami sha- mahi dalali abu sami shafe dukkan bace-bace mubashiran mai ba da bishara da aljanna salamun aminci ya tabbata alal hadi abu sami suna hadi bihi da albarkacinsa ne tukusabu diyamu ake zubar da ruwan sama سلام على نور الأمين وإنني تغيظ مدي المتوى الدار الإسم salamun aminci ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala nuril amini abu sa hasken nan na amin na amintaccen Allah wa innani cewa ni takhijitu madiha al mustafa na riki yaban nan na mustafa abin zabi addara tsawon zamani kisamun shine rabona سلام على المامون أحمد ناسي سلام على المامود والنار تبترم salamun aminci ya tabbata alal ma'amuni abu sa mai suna ma'amun ahmad mai suna ahmad nasiri mai taimakona salamun aminci ya tabbata alal mahmudi abu sa ainihin mai suna mahmudu wannaru to ta dotsare mu lokacin da wuta take hauhawa take tashi سلام محب موزر ليس آملا بمزداج دعواه في منتقى الأمم salamun aminci salamu muhibbin salama muhibbin mai suwan masoyi ta tabbata muqsirin mai takaitawa laysa amilan bi misdaqi da'awan shi ba aiki ge yake ba da gaskiyar da'awarsa menene da'awa ala hubbi ko da'awa hubbi da'awa hubbi wato da'awar soyayyarsa muntakal umam shine abin zaɓin dukkan al'umma salamun muhibbin shatta anu mazaruhu fasara yuhayi awwalan nasi bil kalam salamun am salamun muhibbin sallama ga masoyi shatta anhu mazaruhu wanda ainihin gurin ziyararsa yanayi santa kilo dubu tara da hamsin ko da ɗari biyar kai shine shan ainihin ina can a afirka ta yamma ina can a senegal ko fasara sai ya zama yuhayi afdalan nasi yana yana gaida mafificin mutane bil qalami da alqalami salamun alayhi min qadimin mutayyimin alal jawbi taha ruba wa sitajam salatan salam gaisuwa tabbata alayhi a gare shi min qadimin daga qadimi mutayyimin wanda aka hore shi da begen manzon Allah fite ha urubba a cikin wato rugun tsumin nan na jirgin sama a cikin wato tudun nan na urubba ƙasar turai shine wasinta jam da wani gari da ake ce masa sinta jam salamun alaihi min bari da wa ala ladar mursali yalla ibuna alal umam salamun amince tabbata alayya gare shi min barisa daga faris yana Paris ne duk wannan sunan guraren a cikin Paris Faransa ne wa qad alala da mursaliya hakika ya daukaka a bisa mursaliya tashar jirgin jirgin sama kenan wanda take a tinta jam'in yawa laibu aibuna masu dawowa alal umam a bisa ga jimarai bidayatin hauli nasara wa innani lada daibatil garra wa qawli biha wa kam bidayatin sai ga na cikin jirgin sama hauli nasara gefe na na dama da gefe na nagu nasara ne duk a cikin a cikin jirgin ni kadai ne mutum musulmi kuma baka fata wa innani ni da nake gani na tare da su sai na manta da su sai na zama lada lada daibatil garra gani a madinar manzan Allah mai haske wa kam li wani lokacin sai in ganni gani a madina biha a cikinta wa kam wani lokacin kuma sai in ganni a jirgin sama salamun min Allah jalil jalaluhu alal mustafa yarnu ila al abdi yabtasim salam aminci ya tabbata min Allah jalili daga ubangiji wanda yake mai jamala mai jalala mai jalala kuma da jamala ba alal mustafa ya tabbata yarnu yana yana yana gangarowa alal mustafa abu sa mustafa abun zabi ilal abdi ko ilal abdi zuwa wannan bawa sheikh ibrahim ya bi tasimu ya zama yana dariya yana murmushi yubashiru bari bi madhi wa yartadi alal abdi mutarul bariyatu lam yalum yubashiru bari wato ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yi masa bushara bi madhi da yabo na da nake gare shi wa yartadi ni kuma ya yadda alal abdi a bisa wannan bawa muqtarul bariyati zababban tadakai gaba daya yadda alal abdi a bisa wannan bawa walam yalum kada ya zarge shi bazirtu alama qad janaitu mufaddalan habiba rasulillah bi mawjibil khadam fasirtu sai na zama alama qad janaitu abu sa'abin da na ɗasa mufaddalan abin fifitawa habiba rasulillahi sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi mawkibil khadam a cikin matattaran nan ta khadimai faziltu bila adawil maqamat da'iran ila abratin kullil hijabi biham qasam fasirtu sai na zama adawil adawil maqamati ina nade dukan makamai na bayan Allah biza da wannan a ɗa'irar ina mai tashi a cikin jirgin sama ko mai tafiya a cikin sirri ila hadratin zuwa halara Allah kullul hijabi kowane kowane hijabi in kasama ya ya karye biya saboda sababin ta faqaltu biha nafsi wa faqadi mata bada malun jalalin sayyara kull kal adam hakurtu sai na zama na jawu biha da ita sai na zama na jawo nafs- na jawo na ja nafsi biya da ita wa ko wa faqdi sai na zama na kare a cikin ta mata bada jamalu jalalin koyaushe jamala ta jalala ta bayyana shikenan sai sai zamana na kare a cikin wannan halara eh sayyarar kulla sai ta mai da kowa kal adam kaman babu shi فزدت بها أيام الدار خالدا ولست من الأسواء والشر والسقم fasirtu biya sai na zama ainihin a cikin ta aya ina rayuwa madadda da tsawon zamani na khalidan dawwamamme a cikin wannan dadi halattu min al-athami aw asmin al-aswa'i sai na ji na na tsarkaka daga dukkan munanan abubuwa wa sharri da sharri wasiqam da cutuka بي وإليه في أنو تصرفي مرادي مراد الهاج والعبد كالقلم bihi da Allah ne wa ilaihi zuwa gare shi fihi a cikinsa ne anhu daga gare shi tasarrufi dukkan tasarrufi na baya wuce waɗannan abubuwan bihi wa ilaihi fihi anhu bihi da shi wa ilaihi zuwa gare shi ha menene fihi a cikinsa anhu daga daga gare shi intiqali na na anhu intiqali zuwa bashariya kenan fihi kuma sabati a cikin hakika kenan a yawa ilaihi lokacin da aka to'i zuwa gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una bihi lokacin kuma aka da aka aka daskare kafin komai ya kasance shine bihi na'am نعم menene muradi muradi na muradul haqqi shine abin da Allah yake so a lokacin nan wal abdu shi bawa kal kalam kama alkalami ne sai inda aka juya shi an san alkalami a sai inda aka juya shi ke rubuta ko Mm.
to shi ma bawa a wannan yanayin kama alkalami ne sai inda aka juya shi a cikin muradin Allah فدورا لدى بيت الإله وتارة لدى المصطفى المعمود والقلب مبتر na shiga cikin motar juyawar fa fadauran wani lokacin lada baitul ilahi sai in ganna dakin Allah ina ibada wa taratan wani yayin kuma sai in ga ba anan nake ba ladal mustafa sai in ganni tare da mustafa al-mahmudi abun zabi abun yabo wal qalbu zuciyar murdo darimun an kunna mata injin wato hijabi da gaibu da mushahada ودورا لداه الجنان وتارة أخوض مع الأقوام والكل قد قدم wa dauran wani lokacin lada huril jinani sai in ganni ga na a cikin gidan aljanna sai in ce me ya kawo ni nan wa taratan wani lokacin kuma a kudu ina kutsawa ma al'akwami sai in ganni tare da mutanen da muke aikin haji da su wal kullu amma sai kaga kuma kowanne kadi kudima babu kowa sai kaga kuma ba kowa ina ina aljanna ina cikin mutane ina ba kowa kuma haka yake tafiya dauri dauri a cikin sha- sha'anin sanin Allah
هناك تساوى من يريد منافعي ومن رام ذللا أخشى ولم ألم kace hunaka yayin da nake cikin wannan yanayi tasawa man yuridu manafi'i wanda yake so ya amfane ni oho wa man rama durri ko wanda yake so ya cuce ni oho lastu aksha bana tsoron kowa daga daga gare su kuma walam alum bana zarge su domin ba ani nake ba amini nake mm mm علامة المقدار من عند ربي صلاة وتسليم بها ترفع النقم salatun salati wa taslimun da gaisuwa ah, turfa'un niqam a dauke dukkan amma- mu- wato ukuba saboda sababin wannan salatin ya tabbata ala ahmad al-muqtar abusa ahmad mai suna muqtar min indi rabbih salatin zai zo ne daga wajen ubangijinsa صلاة وتسليم مدى دار شاكرا بنعماء مولى شرور دار يمهتم salatun salatu wa taslimin da gaisuwa ya tabbata mara dar tsawon zamani shakiran ina mai godiya godiya lina ama'i maulan saboda nimomin wato madaukaki ubangiji shukruhu yanha yanhatimu godiya ga Allah lalle ce wajibi ce addara tsawon zamani عليه صلاة الله ثم سلامه وشوري وتسليمي ومدعي له نعم salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa shukuri yin godiya ta wa taslimi da yin gaisuwa ta ga manzo Allah wa wadihi da yin yabo na gare shi ni'amun ni'imomi ne lahu gare shi عليه صلاة الله ثم سلامه أتقبلني يا ملتقى الكون النعم salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ataqabbaluni ya mustafal kauni ya zababban kasantattu ga baki daya ataqabbaluni to Allah zaka karbe ni ga ruga ni nazo wurin ka bani da kowa sai kai sai manzo Allah ya ce anna'am i
عليه صلاة الله ثم سلامه تكين الأمى والذوب آمين.
والحكم والثمن salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salati taqini taqini taqini menene تجيني العمى تكي عيني مكمتا والضوفة دروني وال وال والأقمة دا كسن شوا بكرارا با هايوا والسمم دا كرمانتكا عليه صلاة الله ثم سلامه تكيني شر الفقر والجاب والوهم salatin Allah da amincin Allah tabbata kaman da Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin takini ya sharral faqri ta kiyaye ni sharrin fa- talauci to shi ma yana neman ira daga talauci balle mu Allah karba mu da talauci Allah karba mu da sharrin talauci Allah karba mu da sharrin talauci Allah ka yaye mana shi wal jahali da jahilci wal waham da yin wahami a cikin al'amura ba ba istiqama yau kokonto a cikin addini shine waha Allah ka kiyaye mu عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الدين والشوم والظما salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin ta kiniya sharrar daini ta kiyaye ni sharrin bashi Amin.
ba wanda ba bashi a kansa Allah ya dauke mana musibar bashi Amin.
bashi hanji ne cikin kowa akwai shi ba wanda bashi da bashi sai dai wani nasa kadan wani nasa da yawa wani ya biya wani kuma zai biya yawwa to Allah ka kiyaye mu da sharrin bashi Allah ka dauke mana wa shu'umi da da shu'umanci wal gumam da manya manyan laifuka da bakin ciki عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الكفر والعز والبرم
salatin Allah da amincin Allah tabbata kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin ta kini ya sharral bukhuli ta kiyaye ni sharrin rowa Allah ka kiyaye mu da sharrin rowa Allah karba mu da rowa Allah karba mu da rowa wal hirsi da kwadayi kwadayi Allah karba mu da kwadayi Allah karba mu da kwadayi wal baram da kosawa wajen ainihin ka ce sai an maka abu sai an maka abu shi kuma ya ce tashi ka ce na kafiya na ce ya ya sa kai masa wani abu dan ka bi shi akan wannan ra'ayin nasu shine baram to Allah ka kiyaye mu
عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر البغي والمكر والتهم salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan salatin ta iliya sharral bagi ta kiyaye ni daga sharrin na zalunci wal makari da makirci wattuham da yin abin tuhuma عليه صلاة الله ثم سلامه وتابز أولادي وتبليمونكم salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata bazu auladi Allah ka kiyaye ƴaƴana saboda sabon wannan salati Amin.
wa takfihimu niqam kai ka raba su da dukkan azaba عليه صلاة الله ثم سلامه تسير أمساري كنار على علم salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tusayyiru amsari ita wannan salatin ta mai da garuruwan gari na kanarin kaman wuta ala alamin akan dutse wuta an tana can tsoro ruwan dutse ai dole kowa ya ganta ko to haka yake so Allah ya mai da garinsa kowa ya ganshi kuma an yi din Allah ya masa haka ba wanda bai san kaula ba yanzu a duniya ba wanda bai yadda kaula babban gari bace ba wanda bai yadda kaula hedikwata addini bace alhamdulillah
عليه صلاة الله ثم سلامه تطول سبي مبتغوه من النعم salatin Allah da amincin Allah tabbata kaman za Allah sallallahu alaihi wasallam tukhawwilu as- tukhawwilu sahabi ka bawa abokaina kowa ka bashi mauta gauru kowa ka bashi abin da suke- yake so kowa ka bashi abin da yake bukata Amin.
minan ni'ami na ni'imomin duniya da lahira عليه صلاة الله ثم سلامه فلا مسنا من دراني ومن علم salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fala masanarun wuta kada ta shafi mandarani wanda ya sanni sanin da ya tsefe ma'arifa shehu ya san shi zahirin salaba ɗinsa shine shine shine diraya shine diraya wa man alim wanda ya san shi a zahiri yana jin labarinsa amma yana san sa bai san ya ya san yayi littattafai yayi kaza yayi kaza yayi kaza malami ne na duniya malami ne na Afirka to shine man alima to dukkan su kada wuta ta shafe su kada wuta ta shafe su Amin.
kada wuta ta shafe su Amin.
eh
عليه صلاة الله ثم سلامه أروم لديني ما أروم وقد ألم
wani hadisi na imamu turmuzi yana cewa la ta masu nara marra'ani aura'a marra'ani Eh, hadisi ne na- na imamu turmuzi wuta ba za ta shafi wanda ya ganni ba ko wanda ya ga wanda ya ganni To- to- to- to wanda ya ganni shi ibrahim sano yake cewa ya ga mazala رأيت رسول الله نفس بأنني سفير له رأيت رسول الله باريس وانني رأيت رسول جارب يبيتي تو يا جماعة الله سونوا تو تو تو كي د د د كعيشي شيء كنن لا تمسك نارو أكو حديث ما ديك توا لا ت دوبا لمن رآني دوبا لمن رآني أو رأى من رآني أو رأى من رأى من رآني أو رأى من رأى من رأى من رآني دوبا لهم وحسن معاب eh hadisin imam tabarani ne aljanna ta tabbata ga wanda ya gani ko ya ga wanda ya gani ko ya ga wanda ya ga wanda ya gani ko ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani aljanna ta tabbata gare shi inji muhammadur rasulullah saboda haka mun gode Mm.
عليه صلاة الله ثم سلامه لدى المغرب الأقصى أحييك لا قسم salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ladal magharibil aqsa uhayyika ina fa gaishe ka ne ya rasulullahi ladal magharibil aqsa tun daga afirka ta yamma ya qusam ya mai wannan suna qusamun عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها أنسا لدى القبر والرمم salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace analu biha unsan in sami ɗebe kewa da wannan salati ladar kabari lokacin a cikin kabari na warrimam ko lokacin da na radiddige na zama na zama kaman toka إلى بلدي أوبا وتوبا لخالقي وأستغفر المولى جميع الذي علم au bi auban dawowa ta wa tauban ta tuba na izuwa izuwa ga Allah da khaliki ga ubangiji na ila baladi na komo gari na na dawo lafiya wa astaghfirul maula ina neman gafara ubangiji na madaukaki jami'al ladhi alima duk abin da ya sanna masa na laifi wanda ni ban sani ba ya gafarta min عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم لك القدر والديم salatin Allah da amincin Allah sabba lakal kadiri kaman kwararar ruwan sama waddiyam da bulbulowarsa yadda yake bulbulowa a ƙasa ya tabbata alayya a gare shi ma'al alil kirami tare da alayensa masu girma wasabi da sahabbansa harfin nan a aikun ba a ƙara ba gobe ba- sauka sai an kai da laifin wa- harafi nawa ya rage to kun ji yanzu gashi biyu muka yi kawai ba ya tafi abiya abiya ajiya na'am Ya, dan yana da yawa ajiya
na'am Harfin nun.
na'am
ai ko kun fara gudun ne kuma wasu guda kuna yi lakwai lakwai ke yi ai gaba ɗaya a tafi kawai kar a kar a kana to bismillah نعم مثل والأقوال كيف يمين وعن تجل الذات وهو يمين وقد جاءنا بالدير ينسب كل ما أتى قبله فالكر جنان يمين كلا شيخه باب المبلل يبتدي إلى أهل والوالي وكيف يكون حبيب دون قاسد غير مسلم يكذب الآن عاشي والدين وقال أمر الهادي بغير حقيقة وما قول صبر والحديث الجنون سبيل سلام باتباع محمد رسول كريم مرتقى وحزين له خدمة والخير يبدأ تارة ودورا يزيد ما لديه يقين موالكه كالشوب والقلب والعطاء إمام نذير كامل ومسون ومن بايع المعبود فهو مبايع لربي وهذا كالحبيب يمين وحيث رماهم أن رماهم بقلبي إلهي فهل تغني هناك حسون محمد عبد الله سيد خلقي فناباه درا للأمين فنون فقد كان مبعوثا وآدم دينته نبيا لكل الأنبياء ومبين لما أنزل الباري أتانا مبينا بديع نسور مشفق ومحين جواد شجاع لين متواضع عليم رحيم ذو صفا ومتين كريم عدل زائد متمسك بثروة دينه إذ تبر القرون يصدقه بما أتاه جابر حديث وفاروق لزيد الشؤون وهو الإمام الجن عليه وسلم سيدي حسن عبد بن عيفا ومكين وتنعت سالم وسمير سيد ولا كان أي رجال فنين ونزل لأرض ما يتسامى إلى الكلى ونزل جلال بالقرون عمين فلا نرد قبل أول وفتك وقدر فكل بالمدير قميل فيا رب حبلي بالعميل وشهدي حياتي على دين الحبيب عجيل وتولي أموري وأقبلي كل مكر ويؤذي مرادي خالقي ويقين يقوي يقيني لا أراد بغيري ولا بره أفضل لدي يكون على المنعم كل بدء مرتب فلا تبدأ يكون إلى والحين صدقته والجسم يومي بقوله وقلبي لدى تهل حبيب رهين أمانة عيشي به سواء بشيبة بها جوز خير العالمين تبين فقبر بها زاد القبور جميعها وسعد الذي به وقر عيون تلقته أقنى أدج مفخمة ينادي إلهي بالكتاب يدين تذكرت وجاء أجل الشمس نوره عظيم عظيم الخلق وهو يدين تذكرت أربا أجل المسك فاطمة بسبع كبير لا تراه يكون تذكرت جودا أجل الوبل تلو وكل جواد عندها ذليل تذكرته ما كان بدا ولم يكن قليلا ويربيه البكاة يكون ولم يكن سقاما ولا فهو اخترا أبوه عن الصلاة وهو مسيل عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب ما استعان عدوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما أغلق والآل
kadiri